الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا دايق وطن بالقيدة يرمائك صلى الله عليه وسلم يوغدايا دلي هدو لأربعين شدة لا يولن يكدلو ba su so ne ko? a yawa wanda ya dace da 29 ga watan hudu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'una haditha wannan shine karatunmu na 31 za mu tashi kan hadisi na 28 وحديثنا عشرين تقص الحديث الثامن والعشرون حديثنا عشرين تقص وعن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Tumalan ya ce wannan hadisi an karɓo shi ne an abi najih daga abi najih baban najihu alkunya shi kenan baban najih al-irbab ibn sariya sunan shi irbab dan sariya radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda qala yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan aw tariyaya mau'izatan baligha wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu wa'azi mana yayi mu nasiha kuma ya tunatar da mu abinda ake ce ma wa'azi wato shine a maganar da malami mai tunatarwa mai gargadi yayi wadda take dauke da ɗayan abu guda biyu ko dai tsoratar da mutane daga sabon Allah da azaban Allah ko kuma kwadaitar da mutane akan bin Allah da kuma rahama Allah الترغيب والترهيب shaki ce ma wa'azi a maka wa'azi a kwadaitar da kai amma wa'azi a tsoratar da kai a kwadaitar da kai akan rama Allah baka tsoro daga azaban Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wani lokaci ya ba su tsoro game da azaban Allah da azabar duniya ya tsoratar da su daga sabon Allah bai da kyawu kaga suna ta kuka wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu wa'azi game da rahman Allah da kuma aljanna da kuma ayyuka masu kyawu a duniya to ba san me wa'azi ya doki bangare guda bangare guda kullun wuta wuta wuta kai mani shi kai shi kai shi shikenan ya fada ba so ka doki bangare guda daya kai mani shi kai kamar kamar wutar tashi ba so ka doki bangare daya biza kai mai magana kan wuta a kan aljanna shi yasa Allah ya kira alqur'ani da masaniya masaniya ma'ana abu qur'ani littafi ne da yake maimaita abubuwa komai biyu yake hoji akwai wuta akwai aljanna akwai rama akwai azaba akwai mugu aiki akwai kyakkyawa ko ba haka bane to ka dauke wani bangare yana shi kai imani da shi saboda mutane na baka haushi bari kai ta tura su jahannama a wannan bangaren kuma ba kai imani da shi ba duka ake dauka ka yi imani akwai wuta ka yi imani akwai aljanna saboda mi saboda alqur'ani ya gaya maka ya baka labari to yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun wa'azi wanda ya kai matuka sosai mana wa'azi ne wanda ya tsoratar da su ya tayar musu da hankali sosai wanda ya yi tasiri a cikin zukatansu su a bayana masu wazi kuka suke jikin shi jiki ya masa sanyi gaba daya su sari ga bismillahi su sari gaba da duniya gaba daya haka suke da duniya haka suke da wazin da annaba alaihi salatu wassalam yake masu suka ce wannan wa'azin wajilat min halqulubu zukata sun kamu da tsoro sosai daga wannan wa'azin. Mana zukatanmu sun firgita sosai, hankalin zukatanmu ya tashi kware da gaske. Kuma yadda Allah ce allazi ne iza zukira Allah wajilat qulubuhum waɗanda idan aka tuna masa Allah to zukatansu suna jin tsoro aka tunatar da su game da Allah ba dariya suke ba ba wasa suke ba ba shagala suke ba ba sun rabkana daga tunatarwar da aka yi musu aka tuna musu shi kenan dama sun san abin to an ƙara tuno musu cewa ba abin yana na yadda kuka san shi ba ba canza ba to wajilat min alqulub sai zukatan mu suka ji tsoro daga wannan wa'azin da aka yi wa zarafat minha aluyun kuma idanun mu sun zubar da hawaye daga wannan wa'azi da ya kama mu zukata shi wa'azi kamata in ya kama zuciyarka in ya maka tasiri ya saka kuka duk wanda yake kuka saboda tana girman Allah saboda tana girman wannan duniyar mai wucewa ce saboda tana girman tsayewa gaban Allah wannan idanun nashi Allah ba zai mashi azaba ranar alkiyama a kansu ba kai kokari ka zanyi kuka na tunanin duniyar nan barin ta zakai kuma akwai abin da ke shiranka kamar dariya ka rage dariya Allah ya ce faliyab haku kalilan waliyab ku kathira su yi dariya yan kaɗan ci kuka mai yawa ku haka mai imani ba dariya yake ta yi da kullum dariya sai dariya da rana dariya a yan an yi dariya kuma a yi kuka in an dara a kuka ba kullum kai ta dariya ba kama haiko masu wasiƙa daga lahira cewa masaukinka na aljanna yana can yana jiran ka shiga kai ta dariya da sauraka idanunsu sun zubar da hawaye daga wannan wa'azin da aka yi. Wa ƙulna sai muka ce, Ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, ka annaha kamar dai wannan wa'azin, mawa'ibatu muwaddi'in, wato wa'azi ne na mai bankwana da mu, ma'ana kaman, ba ya Rasulallah wa'azin bankwana ne kake ba, kaman ba za a daɗe ba, za ka rabu da mu. haka suka fahimta da suka fahimci kaman wa'azin ba a taɓa yi masu irin wannan wa'azin ba sai ran nan kullum mazala lokaci-lokaci yana yin wa'azi mazala ba yi wa'azi kullum lokaci-lokaci saboda yin wa'azi kullum isan mutane yake in ma bai ishe su ba to rena shi suke yi ɗaukai suke ba da wani muhimmanci kadiba ka ga yadda ake yawan wa'azi yanzu yadda mutane suka rena wa'azi kadiba yadda da sai a shekara sai a yi wata biyar ba a yi wa'azi ba wata shidda sai a rabin shekara ba a yi wa'azi ba amma kadiba kaga yadda mutane suke girmama wa'azi yadda suke aiki da wa'azi yadda suke jin tsoron Allah yadda mutane suka so ƴan uwansu suka yi watsi da duniya mutane mutanen da duniya ba su dauke ta komi ba mutanen da suka rayu nan da shekara arba'in kadai da ta yi baya duniya ba wani abu ce wurinsu ba. Daga mutum da da kannan shi da magajen shi yana da arziki ko duk ya ba su gidaje suna zanne ciki yanzu babu wannan sai dai ka neman makanka ka ga mutum da kannan shi da magajen shi da ɗiyan kannan shi da ɗiyan magajen shi ba ka yi bambantawa kamar duk ɗiyan shi ne gaba daya in Allah ya mai wadata daga kannan shi da magajen shi yana da motoci na wato dole su ma suna da ba magana kekuna ne ake ba duk suna da motuna ko motoci na hawa mutanen da ba su daki duniya ko kuma saboda mi wa'azin da ake musu ne kuma ka ga mutum na son dangin shi yana son zumunci wanda yanzu duk wannan abun kuma ga wa'azi yana ta yi fiye da da yanzu kullun wa'azi ne kullun wa'azi ne kuma ba wuri guda ba da can wa'azin da za a yi cikin shekara wuri guda ne nan garin kwara ɗaya ne shi ne duwanda ya ji labari za ya tahiya kuma dole ma ka ji labari wuri guda ba wurare ba yanzu kuma yanzu na ana yi sai ka tara wuri wajen guda talatin yanzu wannan lokacin da ana ta yi kuma da an taru amma da galibi mun yi kunnan uwar shegu da wa'azin da ake mun to shi yasa ba a san yawan wa'azi mutane suna ganin kamar yawan wa'azi wani abun burgewa ne rena wa'azin ake yi saboda galibi mutanen yanzu masu wa'azi abubuwan da suke dauka suna wa'azi kullum guda ne yasa aya ma an ka dauko wasa wa'azi sai su yi da maka ita sun santa da ka ce wa'azi za ka kama ba kaza da ayoyin da za ka waɗi sun sani zai ga duk sun kawo ayoyin ma ga kansu ba za ka zama su da wani abu sabo ba ta kullum iri ɗaya za ka yi saboda ka wa'azi irin na da ya yi tasiri ya wa'azi irin na yanzu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yin wa'azi kullum inna ma manzala yana masabai wa'azi lokaci bayan lokaci amma shi karatu ba a gajiya da shi kullum yi za a yi a karantar da kai a koya ma ka iya shi kuma wazi ya zanna yanzu nan ba wazi ne ake ba kai shiru kana saurari shi ne wazi ya ka dai saurari kake shi kuma karatu za kai ne za ka nan karanta ko ana karanta maka kai ma kana hoki da dai dai dai dai dai dai ana koya maka kalma kalma jumla jumla haka iya wannan baka gajiya da shi ka kara wannan littafi kuma a ce ga wanda za ka yi yanzu shi ba ka kare haka ba ka gajiya saboda ana ta gaya ma sababbin hukunci da yawa waɗanda baka san su ba to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da lallatsa sahabbai da wa'azi ne saboda mi saboda tsoron kasu gashi kasu kosa kasu dauki wa'azin ma bai da wani muhimmanci Raka suka ce ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi ya rasulullah kana yi mana shine kaman wa'azin mai ban kwana da mu kamar za ka tafi ka bar mu fa ausina to tunda haka nan ne ka yi mana wasiya wasiya shine ka ba mu umarni mai karfi al'amrul mu'akkar shi yake ce ma wasiya umarni wanda yake mai karfi a ce ma ga abin da za ka yi kamar mutum ya wasiya ce in na rasu filina da ke wuri kaza a bawa na dan uwana ko a bawa na almajirina ko a bawa na malamina ko a bawa na makwabcina gona ta da ke wuri kaza eka talatin ce a bashi eka biyu ciki wasiya ce wannan tsohon motan da nake hawa in na rasu a bawa ne wasiya ce kuma sai a yi aiki da ita saboda ni saboda umarni ne ka bada mai karfi sosai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla zan yi maku wasiya game da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Domin wasiyar da za ka ma mutum, inda ba wani abu ne za ka sa hannunka aljihu ka ɗauko ka ba shi ba, inda magana ce za ka yi ma mutum, to bai kai tsoron Allah ba. Bai kai ka ce ma mutum ka kula da dokan Allah ba, ka ji tsoron Allah ba. shi yasa Allah ta'ala ce walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi muku wasiya kuma mun yi wasiya ga waɗanda ke gabaninku me muka ce musu ku ji tsoron Allah haka wasiyan Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe shine tsoron Allah tsoron Allah kuma shine yi nayi bari na bari kaga yi nayi bari na bari din nan shine sirrin zaman duniya in kana son ka ji dadin duniya abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mashi mafita mana duk lokacin da duniya ta makunci ta matse aka shiga wani yanayi na kakanika yi to Allah subhanahu wataala zai sanya ma mai jin tsoron shi mafita a cikin ta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ta'ala zai azurta shi ta inda baya tsammani fa'ida bi kenan wani wuri Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya bi dokan Allah Allah subhanahu wataala zai sanya mai sauki daga al'amarin shi al'amarin ka zai sauki cin ka da shan ka da suturar ka da wurin zaman ka da abin hawan ka da aikin ka duka Allah zai sauƙaƙe ma Allah ba zai sa wahala ciki ba Allah ya ci gaba da cewa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokan Allah to Allah zai karkare mai zunuban shi kuma Allah zai ba shi lada babba mai girma. Kuma Allah ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-azim. Ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah in kuka bi dokan Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala zai sanya muku malarraba. Zai sa ku zan ki gane gaskiya da ƙarya. Ku zan ki gane kyakkyawan abu da mummuna. Allah zai sanya muku abin da za ku zan tantance tsakanin abin da ke daidai da wanda ba daidai ba. Allah ta'ala ya ce kuma zai gafarta muku zunubanku. Kuma Allah mabucin falala ne mai girma. Fana dai, falalan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala yawa ke gare ta. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Mu bi dokan Allah, abinda Allah ya samu mai abinda Allah ya hana mu, mu bari. Shine wato sirrin zaman duniya mai dadi duk wanda yake so ya zauna duniya zama mai dadi to ya bi Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wurin bai samu wani abu da zai gaya musu ba sai ya ce muku usikum bi taqwallah ina umarnin ku da da jin tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a kuma ina umarnin ku ina yi muku wasiya da saurare da kuma ni biyayya gawa kenan da shugabanni ma'ana ina maku wasiya da ku yi ladabi da biyayya ga shugabanninku ko da ba ku son su ko da ba da son ku suka hau ba ko da ba su maku ba muna ganewa ku kuma su ladabi da biyayya cikin abin da bai saba ma Allah ba ko da azzalumai ne ko da kama karya suke yi ku yi masu ladabi da biyayya cikin abin da bai saba ma Allah ba mana ka koyi masu tawayi abin da za su gaya maku sai ku tsaya ku saurara ku gabi saba ma Allah ba shikenan sai ku yi in ya saba ma Allah kuma shikenan Allah na gaban su la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq a lokacin nan ba biyayya ga mahluki a wurin saban Allah subhanahu wataala muna fahimta ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasami wa ta'a kuma ina yi maku wasiya da ladabi da biyayya ga shugabanni shugabanni Allah ya ce a bi su Allah ya ce ya yi alladina amanu a Allah wa a fi'ur rasula wa ulil amri min akwai wannan suka ba da gaskiya ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi biyayya ga shugabannin al'amari a cikin ku sana su ma ku bi su cikin abin da bai saba ma Allah ba kuma Allah ya ce walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da sun bayyana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga shugabannin su da waɗanda ke binciken al'amarin cikin shugabannin su da sun gane menene abin kaga nan Allah ta'ala ya bayanin wato falala da girman da ke ga shugabanni to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi biyayya ku yi ladabi da biyayya gare su wa in ta'ammara alaikum abdul ko da kau wato bawa ya zama shugaba a kan muna ganewa ku ko da bawa ne shugaban ku iya ne amma shi bawa ne kuma Allah ya kaddara shi zai shugabanta ku kuma yana da bi da biyayya ku ce bawan ba za mu bi bawa ba wannan gargajiya ce jahiliya ce rashin sanin girma Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ce wani bawa ne kabilar su duk bayi ne wani bai kai matsayin shugabancin sadaka ni ban yarda da shugabancin shi ba wannan ba addini bane addinin musulunci cewa yi a wata riwaya manzala ya ce wa in ta'ammara alaikum abdul habashiyun ko da bawa dan habasha ku larabawa jajjaye shi kuma baki kasan mutanen etobi bakake ne in an hada su dawa da larabawa in suka haɗu da mu kuma sai ka gan su farare da su haɗu da larabawa kuma sai su yi duhu to ko da mutunan na can ne dan habasha ne ma da dan ethiopia ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma da dabi da biyayya a wata riwaya manzo Allah yace ko da yana da tukkuwa ga kanshi an mai aski ka san mu mutanen gargajiya da har yanzu ma musamman mutanen can wajen a yanzu akwai arna maguza da suke yin tukkuwa kaga mutum an aske mai gashi yana da gashi kasan gashin su kamar na larabawa yake sabka yake yi ga kafadinsu to sai a aske ko ina sai a baro ta ya wuce nan tana ta jela can irin yadda za muna yaran uwa ka zan kima mutu kuwa sai ma aski a bar maka nan ko da nan da nan da nan to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da irin wannan ne ko da irin wannan bawan ne da tukkuwa ga kanshi aka ce shine shugabanka manzo Allah yace kai ladabi da biyayya gare shi matakar dai babu sabon Allah a cikin ladabin da zaka mishi da biyayya a nan wurin annabi sallallahu alaihi sallama kaman wato yana so ya nuna mamu cewa a shi bawa ba yadda za a iya zaman tomi shugaba yasa ce wa in ta'ammara alaikum wa in in in bawa ya zamanto shugabanku kaga in in wane ya zo kaga ya bai zo ba ya sha babban da wane ya zo in wane ya zo in ka samu kuɗi lalle ne za ka same su in ka samu kamar misali ka ce matalaka wanda ba ya da ko dala ɗari ba ya da yana sha'awar ba ya gani ta bai ganta ba ma ba ma ya mallake ta ba yana ma sai ya ga ta wurga haka ka ce mai wane yanzu ka samu miliyan hamsin nawa za ka bani yanzu za su samuwa wurin Allah ba komi ba ne amma ta ina ba ko wasu hanyoyi kaga ba matsala ba ne ta irin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce bawa ba yadda za a zama shugaba sai wata kaddara ta Allah sai manzo Allah ya buga misali ne akan cewa a kaddara a kaddara shugaban ku bawa ne to me ya kamata ku mashi ladabi da biyayya ba sabke shi za ku da tsiya ba ku yi mashi ladabi da biyayya kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ce duk wanda ya gina ma Allah subhanahu wataala masallaci dan Allah wannan masallacin kaman girman inda kurciya ko hamshiya za ta tsugunnawa ta yi ta yi kwai ta yi kyankyasa daidai dan musunan dan wurin da take tsugunnawa ba gijan ba nan ƙasa aiki shi sama yake gurbi ko? gurbi gurbi ba an can garin ba ne gurbi to gurbi a akurki ya yi ɗan ɗaki ɗan gurbi shi ake ce ma to shi manzala ya ce duk wanda ya gina masallaci ko da daidai girman gurbin da tsuntsuwa za ta tsugunna ta yi kwai in ka gina masallaci to za a shiga cikin masallaci ita dai ba sallah za ta yi ba ka gani daidai girma wani wurin da za ta tsakon nawa ka ga da waya mutum ya gina masallaci haka nan ko masallaci akalla a gina masallacin da zai ɗauki sahu guda kuma ga liman ai ba yin masallaci na mutum guda wannan masallaci daidai girma na ne kawai masallaci ne na gina ana yi in za a sallah sai dai mutane su kama layi in wanga ya hito wanga ya shi kamar magewaya ba yi wa to kaga nan sallah sai ya buga misali ne cewa duk wanda ya gina ma Allah subhanahu wataala masallaci ko da sahu guda ne da wurin liman shine yake ne ko mun kankanta shi to Allah ta'ala zai gina mashi daki a cikin aljanna mana kakkare na inda yana bukatar masallaci to kai mu masallaci ba wai shi kadai ne Allah ya ce ayi ba akwai makaranta akwai likita akwai rijiya akwai gidan marayu akwai ayyuka da yawa duk sai mu bar su baya sai masallaci kawai to misalai dai ne ake yi in an yi misali sai a zo da irin wannan to irin haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa in ta'ammar alaikum abd ko da bawa ya zamanto shugaban ku to kuma biyayya mana yana da wahala ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya gaya ma sabban shi cewa a ƙarshen zamani ba wato lamurra suna iya tabarbarewa su lalace a dauki wani a nada alhali bai dace ba kamar yanzu da siyasa demokaratiya ta zo kowa zawa ake da wanda ya yi mulki da wanda bai iya ba da mai kishin kasa da mai kishin kanshi kowa yanzu mai kudi ma shi ke ci kawai wanda ya ba da kudi wanda ya yi jama'a ba a kallon cancanta ba a kallon dacewa kuma kuna musulmi sai Allah ya tambaye ku ya ga ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka duk wanda ka zaba wallahi me yasa ka zabe shi ya zama shugaban ka wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma Allah bayani saboda ya iya mulki saboda ya san ciwon kanshi yana kishin mu yana kishin kasan mu mutum ne Allah ce na sani kuma na tambaye ka yana so in ji gari ka ja daga nan kai fa kuma yadda ka sani ka ce to mu kuɗi ya bamu mutum ne mai kishin kanshi bai kishin ƙasa ba ya san ƙasa ba ruwan shi da ita Allah ya tambayi kowa ta abin da kai ba sai Allah ya tambayi ka Allah ya kiyaye guda ga kenan kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa karshen zamani wanda bai dace ba ma ya zama shugaba zama zai har sai shugabanci a ba wannan a ba wannan bai dace ba har sai ya faɗo a hannun bayi oh da abin ya lalace baya da wani mutunci baya da wata shugabanci fa shugabanci mahimmanci gare shi a zanna ana shugabanci ana zalunci ana kama karya yahi a zanna ba shugaba a samu shugaba mugu azzalimi wanda kwace mutane kuɗi gara shi da a ce kawai kara zuba kuke ba ku da shugaba saboda mi saboda mahimmancin shugabanci ba haka ake so ba amma in aka rasa wancan to gara mi gara a samu wannan din saboda daidai yake a zalimi to kuma yana hana wasu a zalimai zalunci amma aka ce ba ku da shugaba kowa shugaban kan shi ne kaga shi kenan duk wanda ya kama ka duk wanda ka ɗauko kuɗi ya rabe wata kwana ya kwace ma ba yadda za ka in ya kwace ma ba inda za ka saboda mi babu shugabanci amma akwai fa in ka kai ƙara shi azzalimi ne amma kuma zai kwato maka zaluncin da aka maka kuma zai maganin wannan azzalimin kaga kenan shugabanci yana da muhimmanci a cikin rayuwa to da haka ƙarshen dai duniya wato shugabanci dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wusila al'amur ila gairi ali fantaziri sa idan aka mika lamari zuwa ga mutanen da basu dace da shi ba to ka jira tashin alkiyama a wani wuri manzala ce idza buyatil amana fantaziri sa idan amana ta lalace ba ta da wata kima idanun mutane to shikenan alkiyama na kusa shugabanci amana ne sani ne mutane basu yi ba amanan yawan mutanen kasar gaba da ya ka baka an baka amanar su kuma sai Allah ya tambaye ka wannan amanar da aka baka ta su ka rike ko ka canyi sai Allah ya tambaye ka ya kai ka sha dadi su suka suka sha wahala kana shan sanyi su suna shan zahi kana cin nama su suna cin garin rogo sai Allah ya tambaye ka bayani za kai abin da yasa saboda ni ma'aikaci ne ni shugaban kasa ne ina da albashi kenan albashi na nake dauka ina cin nama na zaka ma Allah bayani yayi su kuma tunda talakawa ne ba albashi ke gare su ba shi yasa suke cin abin da suka hikari Idan Allah bayani. A za ka ma Allah bayani sata nake yi. Kudin kasa da hannu na su. Haka abin da nake so nake ɗauka. Shi yasa kullum sai yanka raguna gidana. Sai ka yi wannan bayanin fara na alkiyama. Haka duk wanda zai karɓi shugabanci ya saurari ranar da Allah zai tsaida shi. kuma la tus'alunna yawma idin anin na'im an tambaye ku ranan nan game da din ni'imar da Allah ya baku sauraka mu yi kokarin wato tsoron Allah subhanahu wataala mu sa tsoron Allah a gaba cikin rayuwar mu duk abin da za a ba mu na matsayi to mu sa tsoron Allah gaba mu sa kishin addinin mu da kasar mu gaba ba kishin kanmu ba tana kasa ba ta ci gaba in ana son zuciya yanzu kasan namibi ce kwanan nan ko abin nan ministan ministan ko ministan mine ne iya mawata yariya faɗi an sauke shi domin kasashenmu na afirka ya za a yin haka kasashenmu na afirka yadda yadda ba kishin kasa muke ba ruwanmu kishin kare kanmu kawai muke yi irin wannan bai faruwa ya za a yi ma a ji kukan mai rauni babba mai matsayi ya aikata abin da ƙarami wanda aka zalunta za a yin kuka a shi an sarke shi kuma da ta kai ƙarar shi maimakin ya bari ya yi shari'a kuma sai ya kwashi kuɗi na ƙasa kuma ya ba ta cin hanci don ta ce ta jaye nan ma wurin ɗaukar kuna aka gane shi ya ƙara wani laifi kaga arna ne kafirai ne amma suna aiki da doka irin wanda duk wanda ya ba daidai ba doka sai ta haushi kuma wani haka haka kasashe za su ci gaba kana shugaban kasa kai ba daidai ba kai da kanka za ka cewa ka haƙura ka bar mulki amma afirka ka san mu sai nan gaba ka san komi za mu yi amma sai an kare yayin ta abubuwa an mamance da su mu sai mu fara duk sai komi mu da sai an yi nisa wanda in an ji ma ba wani mamaki sa'annan mu sai mu wara Allah ya shirya mu Allah ya ƙara dora mu akan tafarki na kwarai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu man ya'ish minkum domin shi lamarin yadda yake duk wanda yayi tsawon rayuwa cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira da sanni za ganin sabani mai yawa wannan wani sashe ne na mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla ba sabon shi labarai game da abin da zai kasancewa bayan shi na sabani sabani mai yawa ku cikin komai sabani muke yanzu ko saba ake ce ma manya ishminku wanda ya dade duniya ya shekara misali hamsin bayana sattun bayana saba'in bayana zai ga sabani mai yawa to ina ga wanda ya zo zamanin nan namu ya ga yadda sabani yayi yawa komi sai mun sabani cikin shi saboda wasu daga cikinmu in ba yayin nan sabanin ba su girman su ba hitawa abin da za ka faɗi ko daidai ne sai ce ba daidai ba ne ko daidai ne sai ce ba haka nan ba ne duk abin da za ka yi ba daidai ba ne mutane da yawa ra'ayinsu kenan wannan ba alama ce ta kwarai ba alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama Allah ce wa tasimu bi hablillahi jami'a kuma mai hakuri da junanmu haka ya kamata to amma mu'jiza ce ta manzo Allah sai ta bayyana ga tanan tana bayyana saboda ba kowa ke son haɗin kai ba wani haka haɗa kai to shi matsayin shi ya faɗi sunan shi ya bace in aka haɗi in aka yi haɗin kai amma ana sabari kenan inda ya ware to yana da jama'a su ma waɗannan da suka ware suna da jama'a fahimta dama dole mu sha bamban wurin fahimta ƙur'ani guda ne sunna guda ce amma mi wurin fahimtar su daban ne ko ba haka bane yanzu nan wannan hadisin da muke karantawa yanzu in nace wani ya tashi ya bayanin shi za ka ga ya yi bayani in wani ya tashi kuma sai bayanin sha bamban da nashi kuma ni magana guda na yi ba bi ne ba amma shi kuma wani ya tashi sai ka ga ya kawo magana ta uku kuma kuma wani ya tashi ya kawo ta hudu me yasa saboda abin nan fahimta tana da sabani ba ba yiwa a ce fahimtar mu iri ɗaya ce kuma nafsi guda ɗaya ne to kenan me ya kamata mu yi kamata ya mai haƙuri da junanmu Allah ya samu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan haka ta faru fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin to ina horon ku da riko da sunnata sunna ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shine da abin da aka dangana shi zuwa ga manzon Allah aka ce ya faɗa ko ya aikata ko ya gani ya kyani ko kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba dogo bane ba gajere bane ba kakkaura bane ba siriri bane ba fari bane fari kalba kuma ba jajawar bane wannan shi ma sunna ce ko kuma aka yi bayanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da kyauta yana da baiwa yana da nuna shi bai isa ba kuma ya isa ba ya nuna kanshi ba ya alfahari ba ya takama nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai saukin kai da wannan sunna ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da aka yi sabani to ku rike karantarwa ta ku rabu da sabanin mutane wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin kuma ku riko da sunnan khalifofi shiryayyu abin shiryarwa Khalifofi su ne guda hudu, Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu, radiyallahu anhu. Abubakar shi ne na farko, Sayyidina Umar shi ne na biyu, Sayyidina Usmanu shi ne na uku, Sayyidina Ali shi ne na hudu. Haka suka yi shugabanci Abubakar ya fara, ya shekara biyu da wani abu ya bari, Sayyidina Umar ya yi shekara goma da wani abu ya bari, Sayyidina Usman ya zo shi ma ya shekara goma. sha wani abu ya bari sai sayid na aliyu ya yi shekara biyar zuwa shidda shi ma ya gama ko hudu zuwa biyar kuma cikinsu kowa ya yi shugabanci shugabanci wanda yake cike da adalci da sanin ya kamata cikin wannan shugabanci nasu ba sani ba sabo ba wani ba wani duk wanda ya daidai a bashi gaskiya duk wanda ya ba daidai ba a bashi rashin gaskiya kuma talakawa sun ji daɗi talakawa sun mora dukiyar da ake samuwa ta ƙasa talakawa ka zanki samu ma aiki ana masu gyaran gari kuma ana ba su jari ana ba su aikin yi ana samu ana kama masu wurin kiwo ana kama masu wurin noma haka su sayi na umar sa abubakar suka yi mulki har suka kare babu wani talaka da yake kuka babu wani talaka da aka cuta ko aka zalunce shi babu wani talaka da ya zan kegumi cewa ana yi ba daidai ba sai da aka samu 'yan hituna waɗanda sun ga an dade ana shugabancin an ƙi samun matsala sai suka ƙirƙiro ta da kansu suka ce sai na usman son zuciya yake ya kawo dangin shi yasa suka yi kai suka yi ta hasa mai wuta suka yi ta kamfe cikin garuruwa da ƙasashe an sai da suka taro mai dubban mutane aka tunkaro madina aka ce sai an sauke shi kuma sai da aka sauke shi kuma saboda shi mutunan kirki ne bawan Allah ne na kwarai aka zo aka yace ku kyale su yace dan Allah duk wanda yake san Allah da annabi dan Allah ya kyale ya bar shi da su kan wanda ya shiga mai ya bari abinda Allah ya hukunta ya hukunta shugaban kasa ne ba ko shugaban duniyar musulmi ne kaga yana iya neman mi agaji da gudunmuwan sojoji a zuwa tsare shi amma ya ce kowa ya tafi sai na ne aiko Hassan da Hussein ya ce ku je ku tsare Amirul Mu'minina suka gaya mai yace ku ce ma baban ku nagode ku koma ku bar kofa hakanan su shigo abinda Allah ya hukunta yace ba na santa hanya ta azidda jinin mutane gara azidda jini na ni kadai ya fi sauki da azidda jinin wa jinin mutane haka aka yi har suka shigo cikin gida suka tun daga lokacin shi kenan duniya ba ta ƙara zanna lafiya sosai ba in ta ɗan zauna 'yan shekara ɗaya shekara biyu kuma sai ta rikici tun daga wannan lokacin zuwa ka sun yi shugabanci na adalci sun taimaka ma sun kyautata ma talakawansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ni ya ce a yi riko da sunnansu ma'ana saboda su ba za su yi ta daga sunnan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abin da yasa manzan Allah ya bada umarni cewa a yi riko da sunnansu saboda akwai wanda baya iya gano sunna da kanshi saboda baya da kayan aikin da za ya gane hukunce-hukuncen addini to kokarin da suka yi sai mutum ya dauka ya aiki da shi saboda malamai ne almajiran manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kasan ba kowa ke ijtihadi ba ijtihadi duk cikin mutane dubu ba mamaki mutum ɗaya ne ijtihadi wanda zaka shiga cikin Qur'ani da sunna ka tona ka bincika ka gano gaskiya wani hukunci wannan kowa yake iyawa wannan ka bashi aya ma bai sai ina ne harkunta ina ne karshen ta daga dama yake karanta ta koko daga hagu bare ya bincika ta ya gane hukunci in ka bashi hadisi haka nan in ka bashi littafi ma haka nan na biyu saboda rinjayar da abin da suka tafi zuwa gare shi su waɗannan khalifofin a lokacin da sabai suka yi sabani sabai dukkan su ma suna koma zuwa gare su ne suna ganin girman su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sunnatil khulafa'ir rashidina almadiyina Allah ya samu dace kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum wa muhdathatil umur manzo Allah yace ka shaidin ku da wato fararen al'amurra ku kiyayi fararen al'amurra to ana fararen al'amurra kashi biyu ne akwai waɗanda ba su da asali gaba daya cikin shari'a akwai abin da za ka kirkira baya da gindi baya da tushe a cikin shari'a da wannan abin zargi ne baya da kyawu wannan ƙarya ce akwai kuma wanda za ka yi saboda ya yi kama da wani da dacen ake yi kai kuma sai ka zo ka yi naka yanzu wannan ba abin zargi ba ne saboda lafazin muhdath da lafazin bid'a su kadai ba abin zargi ba ne ita kalmar bid'a ba abin zargi ba ce sai in ta saba ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka lafazin muhdas farallan abu sai in ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai zama towa abin zargi mudiba maga Allah ta'ala yana cewa ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdath muhdath farallan abu kenan babu wani tunatarwa daga Allah malikin su fararre da zai zo musu illasta na'uwa mai abun sai sun ji shi suna wasa وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين هذا محدث ومن annabi na cewa iyakum wa muhdathatil umur wanda ka kenan ba dukkan fararen abu kirkirarren abu ne yake abin zargi ba in ka kirkiro sai a diba ga in ya saba ba koyarwa kenan in bai saba ba kuma kirkirarre ne amma bai saba ba saboda yana da wani abu da ya dogara da shi a cikin addinin musulunci haka bid'a da sai namun na cewa ni'matil bid'atu hadi sai namun ya ce wannan bid'a madalla da ita ana ana madalla da bid'a to ga sai namun yana cewa madalla lokacin da ana sallar tarawih da ya sa mutane su zo su yi sallar tarawih da can masallaci ne kamar haka nan mutum biyu su bi suna sallar su wasu bayan su suma can mutum uku da haka gome gome cikin masallaci kowa na sallar shi yana umar da ya zo sai ga kaman bai dace ba masallaci guda a ce kowa na sallah kuma ba mutum ɗaya ɗaya ba mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar haka sai sai na umar ya ce ba za a tara ku gaba ɗaya a sa maku limani sai sa ubai dan ka da abu darda su shiga su ba mutane sallah ko kuma tamimar dari su shiga su zage ba mutane sallah kowa ya tsaya bayan su da ya zo ya leko ya shigo masallaci ya ga masallaci ya yi dam ga limami gaba sai ce ni'matil bid'atu hadi ce wannan bid'a amma dalla da ita sai kaga bid'a ba kullun take abin zargi ba ko ba kullun take abin yabo ba in ta dace da addini abin yabo ce in ta bata dace da addini ba kuma abin zargi ce Allah ya samu dace wa iyyakum wa muhdathatil umur annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna kullu bid'atin dalala a wata a wata riwaya fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar amma nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna kullu bid'atin dalalatun domin dukkan bid'a gaba daya mataji to Allah ya kiyaye mu da da ainihin bid'a Allah ya kare mu wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar ko akwai inda muka yi tsallake ko wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alaiha min nawajid ku cije ta addu shine cijewa wanda kake cizo wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi kasan ina bai ya baka shi ko wani abu kana haka kana ciza mi kana ciza dan yatsan ka da hakorinka sanin sallallahu alaihi wasallam yace ku cije ta azu alayya ku cije sunnata bin nawajid da hakori wadancan na kuriya ka san da abinda ka rike da wancan hauri na kuriya gaskiya galibi sai dai cire ke ma haurin za'a yi za ka saki mana kama nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku rike sunna da kyau ku bar wasa da sunna domin Allah ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam domin ayi aiki da da koyarwa shi to ku rike ta ku bar wasa da ita ku bar mata izgili ku bar ma sunna dariya musulunci ce wadda Allah subhanahu wataala ya turo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ita Allah ya samu dace. Annawajid su ne manyan haƙori, ya can ciki, gababba su gabo, ko turami, goma-gomai, goma-gomai ba ita ce bane. So ana cewa goma-gomai, ana cewa gababba, kuma ana cewa turami, saboda ƙarhinsu. Haƙorin da kake tamnan nama da wani abu mai tauri da su, aka ce ka riƙe sunna. ma'ana ka rike sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ka tabbata akan ta kuma ka yi hakuri wanda duk wanda ya riko da sunna ya riko ma'ana sunna ita ce musulunci ba wai sunna da ba musulunci a ita ce musulunci domin koyarwa musulunci ce muna ganewa ko yawa riko da musulunci kenan ma'ana ana ana so ka rike alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka karanta sunna ka karanta alqur'ani mai girma ka fahimce su kuma ka yi aiki da su ka aiwatar da su a cikin rayuwarka don abin da za ka yi ka koma zuwa gare su abin da suka gaya maka ka yi aiki da shi abin da suka hana ka ka bari wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shi ne mafi sani abin da muka faɗa daidai ka ba mu lada ka ba ka samu yi aiki da shi kuskuren da muka yi Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara kira sallah
da ake ma gardawa na makaranta a aske rabi a bar wani ya halatta
yana tambaya bai askin da ake ma almajirai makaranta ba gardawa ba gardi ba mai aski gardi kuma babba ne gaji an ce ma mutum gardi to babba ne almajirai su ake ma wai a aske rabi rabin kai a bar rabi ba daidai ba ne makaruri ne baya da kyau manzo Allah ya hane game da shi na'am
jama'a da mace ce take da aljannu masu koya mata yin kuɗi yace ko ya halatta wata ciki da wannan kuɗin wai mace ce take da aljannu wanda suke koya mata yadda ake buga kuɗi ko ya halitta ta yaki da wannan koyarwar da suka mata kuma ta buga kuɗin ta kashi haramun ne kuɗi can kasashen turai ake buga swiss ake buga kuɗi gobe da yawan bugu aka kawo sai ki kashe wannan kudin boge ne ko wannan ne jabu ne kudin banza ne a kudin gaskiya ba ne kudin sata ne kuma sun yi daidai ba saba ba ina aka samu su ke ba kasuwa kika yi ina satuwa suka suka kawo miki wannan ba daidai ba ne na'am Shamala ce mace ce mijinta ya sake ta ya rubuta mata takarda sai ta ta cire takardar ya sake rubuta wata ya kai gidansu to yake ake yake tambaya wai wai sakin guda ne ko biyu ne
saki biyu ne mutum ya rubuta matar shi takarda ya suje da saki daya ya ba ta takarda sai ta keci sai je ya kara rubuta wata ya kara wani sakin kenan ya zama saki biyu kenan na'am
wacce ma da ce ko mutum ne ba ake ake rawa musu abinci sai akan sai akan yi akan yi layi kafin kafin a kagare shi kuma sai sai abincin ya sai kare abinci ya kare to an maimaita haka nan so da yawa har sai shi mai wanda wanda ke tsaron wurin ya ce mishi to kurun lokaci na gaba in ya zo kurun ya shiga ba sai ya yi layi ba ya ce haka na ya halitta
ya ce mutum ne yake shiga layi wurin an sa abinci to kullum ka ya kawo gare shi sai abincin ya kare da wannan sai mai rama abinci ya ce mai da ka zo kawai ka shigo ba sai ka shiga layi ba ko ya halitta ya halitta bana shi ma ba ana canye mashi ba amma maimakon haka tun da kayan jama'a ne kamata ka zange yin sabko yawan ka zan jin sabko ka bar nawa ka bar koma can baya ka zan jin shigowa gaba gaba ka zo da wuri kenan kai ma yau in ka shiga gaba wanda ke can baya bai samu ba kaga ɗaya da ɗaya kenan ka rama na'am
wadda ke saidawa na mata da serum yake tambaya ko ya halitta rika saida su ko da ba sa sha'awa
kuna ba sa wa sha'awa burodi na sa sha'awa ne to Wani- wani wani burodi ko maganin luka irin na tada na san dai
ya ce maganin nuka yake saidawa ko kuma maganin nuka da yake saidawa ko ko ya halitta zan ki saida su irin waɗanda ko da ba su sa sha'awa In magani bai tada sha'awa ai babu laifi a ciki kuma ana tada sha'awa ba laifi ba ne ba haramun ba ne ka saida shi ba inda ai kowa yana sha'awa masu aure suna sha'awa samari na yi ko ba haka ba kenan wannan baya da laifi baka san waye mai aure ba waye baya da aure ba bare ka sai da mara aure ka yi laifi dama kuma in ba ya sa da sha'awa ko in ka ga ai magani ne mai amfani babu laifi a ciki na'am
wannan sunaye ne ya ce yana iya sa kamar karibun rahman da ko karibun lahi yana iya sa maɗan shi Hmm. masu nan mutane da yawa ya ce ko yana ya sanya maɗan shi ƙaribin rahman suna ƙaribin rahman ana yi wani da ƙaribin lahi ana yi sunaye ne da daɗi sun daɗe ƙaribin lahi ko manyan malamai daf'un lahi difa'un lahi duk suna nan manyan malamai daf'ullah akwai daf'ullah cikin malaman musulan dattijo ne in sani ba na san ma yanzu ya rasu tsoho ne kwarai suna ya daf'ullah masu laraba na ce mai dafa Allah garibullah kuma suna ce mai gariballa gariballa an baka yi larabiyar wani suna ne gariballa to garibullah ne saboda ba su da ka sai ga sai zo ke cewa gariballa Zarar suna ya halitta, amma dai malamai wasu malamai na cewa duk sunan da yake ɗauke da yabo, in ne ba ya zo cikin shari'a ba ne to ba da kyau mutum ya yi shi. Allah ya samu dace, amma dai an sa babu lafiya ciki. Da waɗanda suke bara addoyi, Allah subhanahu wa ta'ala da mu da su gaba da Allah ya biya mana bukatun. To, isa na bari. Da ya musu. ba yi nazari ba sai yanzu ai a karanta mala ai ka san mawdu'in kawai ka zai ba sai ka diba ba Kulub na ɗara ga na islamic na Abuja suke da wani gudunmuwa dangane da wa'azi da suke su gabatar. Rana rawa biyu.
rana ta gobe kenan kenan matasa masu gishin addini na wannan lakwal din su ne suke neman taimako saboda za su yin wazi irin da yadda suka saba duk ƙarshen shekara muna musu sanarwa to suna baran abin nan taimako da al'ummar musulmi za su yi wa'azi rana ya ta gobe ranar laraba kenan ƙarshen shekara za su yi sai ta ayyuka na addinin musulunci na wa'azi da faɗakarwa da sauran abubuwa abubuwa ne da suke samun kuɗi kada wanda yake da zai taimaka musu ya taimaka musu muna da yau muna da juma'a mai zuwa kuma muna da wata talata irin ta rana ya taimaka to suna barin addu'a wanda yake da abin taimako ya taimaka musu Allah ya taimaka mana gaba daya akwai mala aminu ga yanan mai mana dauka ya samu jarabawa jiya gidan shi barayi sun dara sun sace mai kayayyakin shi gaba daya muna fata Allah ta'ala ya maida mashi da alkhairi Allah ta'ala ya bayyana sai ya tona masa asiri Allah ya sa a gane su Allah ya sa abinda suka dauke su maido shi in kuma ba rabo bane to Allah ya bira da alkhairi Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya akwai wani bawan Allah ma da ya je yayi forage a can masallacin Idi kuma muna bara addu'a Allah ya saka mai da alkhairi domin cikin azumi mai sanarwa cewa ana son za a yi foraj da kuma gidajen masu gadi kuma masallaci a rihi shi abinda yake iyawa ya ji ya yi foraj dama akwai wata kuma an kara wata Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya saka ma kowa da alkhairi mutanen da suke ta kokari a cikin addini Allah ta'ala ya taimaka musu waɗanda ba su kuma Allah ba su ƙwarin gwiwoyi Allah nuna musu amfanin yin gina addinin musulunci da dukiya Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka shayi mana hawayen mu Allah ka mana karshen wahala gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa yayin mu kanana da manya Allah ka maido hankalin su wurin addinin musulunci wurin karatun da zai amfane su duniyar su da lahirar su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana kara musu tausayin talakawa su da adalci ga talakawa jami'an tsaron mu inda suke Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su daga harara yan bindiga da yan ta'adda Allah shaguna da yawa sun mutu Allah ka raya su ya Allah shaguna da yawa babu kaya a cikin su Allah ka cika su da kaya ya Allah masu shaguna da yawa sun kaurace sun bar gari sun gudu hijira Allah ka faido su ya Allah ka dawo da su a cikin garin da su gaba da harkokin da suka saba ya Allah mutane da yawa iyalansu da matansu sun tozarta ya Allah sakamakon ba su da abin yi Allah ka ba su abin yi ya Allah Allah ka ba su abin yi ya Allah Allah ka ba su abin yi ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa gaba da Allah ka mana gafarar zunuban mu gaba da ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين